بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم malam wajen disney kamar ajiye madaran uku yau madaran uku? tom yanzu haka muna daren juma'a ne daren hudu ga watan rajab hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da uku ga watan biyu shekara ta 2022 wannan kuma allah da shi ne kasat na 462 cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa ga 'yan uwa musulmi a cikin wannan makanta ta mai albarka taken karatun shi ne karatun hadithi da aiki da shi shi ne kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki azuta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam da amfanuwa da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke number 4 madarka road gaskiya layout zaria kaduna state nigeria darul hadith makaranta ce da malam albani gina kadai don cimma manufofin da awarsa da fatan allah ya yi da nufi ba manta ba mu je mun karkare karatu ne a babun da malam ce babu bayanin fadlil kasatul khuda ila masajid babun da ke karantar da mu bayani na falalar mutum ya taka a ƙasa zuwa masallaci mun jadi sai da yawa da malam ya kawo mana a wannan babi da kuma sharhohin da suka kamata aka yi a ciki da fa'idoji da ke cikin wannan babi din insha Allah ta'ala yau za mu tayi sabon babi ne inda malace babu bayani kaunin mashi ila salati tun ha bihil khataya wa turfa'u bihi ad-darajat wato wannan babi zai mana bayani na kaunin mashi ila sala kasancewar tafiya zuwa masallaci tun ha bihil khataya ana shafe laifuka da wannan tafiya din wa turfa'u bihi ad-darajat kuma ana daga darajar mutum da wannan tafiyar da ke zuwa masallaci in kula da baban jiya da wannan suna da kama da juna ina fatan fahimta Allah sa mu dace malici haddathana ishaq bin mansur qala akhbarna zakariya ibn ali qala akhbarna ubaidullah ya'ni ibn umara an zaid bin abi unaysa an ali bin thabit an abi hazim al-ashja'i عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريدة من فرائد الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجات malaci haddasana ishaq bin mansur yace ishaq dan mansur ya ba mu hadisi qala akhbarana zakariya yace zakariya ba mu hadisi ibn adi qala akhbarna ubaidullah yace ubaidullah ba mu hadisi yani ibn umar ibn am dan am an zaid bin abi unaysa daga zaid dan abi unaysa an adi bin thabit daga adi dan thabit an abi hazim al-ashja'i daga abi hazim al-ashja'i an abi hurairata radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ƙara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace man tatahhara fi baitihi duk mutumin da ya alwala a gidansa shine ma'anar tatahhara ay man tawadda'a wanda ya alwala tun daga gidansa summa masha ila baitin min buyutillah sannan ya taka da kafashi zuwa wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah maɗaukakin sarki ina fatan fahimta ana nufin mene masallaci ana cewa baitullahi ne saboda tashrif girmamawa ba wai inda Allah ke zaune ba ina fatan fahimta ba kamar da ake kawo hikaya masu wa aikin haji ba cewa wata ran wai sun je wa bufulati da ji aikin haji sai ce wai mai gidan na ciki ko ko yana nufin Allah Allah kyauta in ha bata to ya jance dakin Allah to tunda ya zo gashi nan ne dakin Allah to shike yana ciki kenan ko ko wannan fa da gaske ne ya faru ba wai abin nan ba Allah shi kyauta to tashrif ne a ayan idan aka jingina zuwa ga Allah sharafawa ne baitullahi wane ne ardullahi duka wannan tashrifi ne amma ma'ani ne aka dinganta yake zama sifa ta Allah madaukakin sa kamar ilmullahi ina fatan fahimta to ilmullahi ilmin Allah kaga ma'ana ce dan ilmi wani abu zaka iya zaka iya taba shi da abin nan ba kun bace abin nan ko Allah samu dace yake cewa mun tada har suma la baitin min buyutillah zuwa wani daki daga cikin dakunan Allah li yaqdiya faridatan min fara'idillah dan ya sauke wani nauyin farilla daga cikin farlolin Allah madaukakin sarki ana nufin me kenan as-salawat kan khadwata sai zama kafafuwan shi guda biyu ko kuma takun shi na kafafuwan shi guda biyu shine khadwata ihdahuma tahuddu khadi'a ɗaya tana kakkaɓe laifuka wal ukhra tarfa'u daraja ɗaya kuma tana ɗaga darajarsa ina fatan fahimta ɗaga darajarsa a nan duniya ɗaga darajarsa kuma a kiyama duka duk tafiya dinga samun wannan abin insha Allah ta'ala Allah samu dace to a wannan hadisi kamar muka maku je mun faɗa cewa ba tafiyar kawai ba amma sai da sharɗa guda biyu shine mene na farko zama da ma'anar mene da ma'anar yayi alwala na biyu zama kuma sallar yi nufa kai shi ne samu wannan faladin amma da za ka fito ba ka yi alwala ba ka ga karye wani kadari daga cikin kadura na mene na tsarin samun wannan faladin za ka yi kiyaye Allah samu dace imam muslim sake cewa qala haddathana qutaybah bin sa'id qala haddathana laythun وحول السند وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضرة كلاهما عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا إمام سيوتي حدثنا قتيبة بن سعيد malam qutaiba dan sa'id ya bamu hadisi qala haddathana layth yace malam layth dan sa'd al-misri ya bamu hadisi wa hawala sanad muslim ya sake tsinkaya wata makaranta yace wa haddathana qutaiba hayya qutaiba bamu hadisi qala haddathana bakar anan sai yace bakar ne karantar da shi ba layth dan sa'd ba a wancan sai ce ya ani ibn mudar shi bakar dan mudar kilahuma da shi bakar dan da laysu sun ruwaito wa anibin al-hadi daga ibn al-hadi shine zidu ibn abla ibn usama ibn al-hadi al-laifi sai ce an muhammad bin ibrahima daga muhammad dan ibrahim at-taimi an abi salama ibn abrahman daga abu salama dan abdurrahman an abi hurairah daga abi hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للي من زن الله تلا دا من الله سبت أغريش ياتي أو وفي حديث بكري حديث بكر كما سيتي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جمن زن الله تلا دا من الله سبت أغريش ياتي أرأيتم لو أن أن نهرا بباب أحدكم annabi ya ce ya kuke ganda za a ce akwai wani kogi a ƙofar gidan ɗayanku yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marra kullun zai wanka so biyar a cikin daga cikin wannan koyi din zai dai bokiti daya ko bokiti biyu ya abanna wanda kira za ta wace mana nahar jarin ruwa mai gudana shin zai yi wannan mutumi din ya ce hal ya buka min daran hishe'un wani abgacin dauda daran shine dauda daga cikin dauda wannan mutum ya ta saura a ce kullum so biyar sai kai wanka kun gane misalin manzon Allah ko to sai annabi qalu la ya buka min daran hishe'un suka ce ya rasulullah ai ba wani sauran da ta da zai saura a tare da shi kale sai ce to fa kadalika kamar yadda kuka tabbatar da cewa dattin nan ba zai saura ba a jikin wannan mutumin in yana wanka sau biyar to haka matsalus salawatul kamsi haka nan misalin salloli guda biyar yake su ma ɗin yamhullahu bihin alkhadaya Allah na shafe laifuka da wayannan wannan salloli guda biyar jama'a na fatan fanki wani abin Allah samu dace yanzu a wannan hadisi yana ƙara karantar da ne falala ta wato yin salloli dinnan guda biyar cewa kullum mutum ya lizumce su suna kankare masa laifukansa za mu zo mu tattauna insha Allah mu ji shin wani laifi ne ake kankarewa duka laifuka kun san laifi ya kasu gida guda biyu akwai kaba'ir akwai saga'ir ko ba haka ba hmm? wa laifi ne to ake kankarewa wasu malaman sun ce shi wannan hadisi din zahirin sai na kankare dukkan laifuka ne kowane laifi na kan karewa tunda ya ce labuka min daranihi she'un ko daren tsakazanta koya take ba za a bari ba to kazanta zunubi guda biyu ce akwai babba akwai karma kuma an ce kowace ba zai bari ba za ku suka ce kenan mutumin da ke salloli guda biyar a cikin jam'i yana zuwa yana sallar kullum to zai mutu ne inda zai mutu aka zai mutu ba shi da wani laifi gaba ɗaya kenan wasu suka ce a'a dole a gyara karatun ai akwai wasu hadisan da suka gabata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa sallah daga azan zuwa al'asar daga juma'a zuwa juma'a daga ramadan zuwa ramadan daga kaza suna kankar zinuban da aka yi a tsakaninsu amma da sharaɗin in an nisanci manyan zinubai ina fatan fahimta kaga sai suka ce to wannan yana nuna cewa sai an nisanci manyan zinubai sannan ake kankare kabira din ina fata kun fahimci sannan ake kankar wannan saga'ir din kenan ita su na ayyuka suna kankar ƙananan laifi ne ba manya ba manyan laifi ko malamai sun ce wasu ce ƙwara bakwai ne kamar da zuwa cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa al-kaba'ir sab'un cewa manyan laifuka guda bakwai ne gashi na annabi lissafa ashraku ishraku billahi shirka da Allah madaukakin sarki sai wanne kenan uququl walidaini shi ma kabira ne sai wanne eh qatul nafs kashe rai haka kuni shi ma gacin kabira sai mene hmm azina yana ga ciki firaru yawmaz zab guduwan ana yaki to wannan lissafi sai wasu ka ce iyaka wannan shine nasi zo akan su wasu musu gana a dukkan lefin da yake an sa tsinuwa a kansa ko an sa wani haddi a kansa kun fahimta ko annabi ya ce ba ruwan shi da mai yin wannan ko kuma an yi alkawarin cewa mai yin shi zai shiga wuta to wannan shi ne ma'auni na kana kabira daga cin zunubai ina fata kun fahimta wannan kuma shi ne ra'ayi mafi nagarta kamar da imamu zahabi ya tabbata a cikin littafinsa alkaba'ir ina fatan fata ibn kam jauziya ya tattauna matsalar ma na ji mace cikin littafi na kanta ya tattauna matsalar kusan abu zakar ja kenan akan haka cewa yanzu misali za a iya sa mun ji wannan cewa kisan kai kabira ne zina kabira ne luwaɗi kabira ne ina fatan fahimta saboda abin da aka faɗa kansu annabi ya ce mutumin da ke zina ya gan shi a lahira a kabari tun a kabari ana mai azaba an sa akin tanda ana ƙona su suna zaɓarɓaka aga wannan akwai alamun azaba abin nan cewa kuma suna yawa a wutar da kaza kaza irin wannan so akwai laifukan kuma da su ma manyan kaba'ir ne misali gulma kabira ce ina fatan fahimta saɓa alƙawari shi ma kabira ne tunda an ce yana ga cin alama munafiki ina fatan fanci wani abun sata ita ba mecece kabira ce tunda akwai haddi a kai ƙazafi kabira ce so wa'in abubuwan sai ga ana tantance su sauran laifukan da suke ba su da irin wannan haddi ba su da tsinuwa amma sun tabbata laifi ne to ana ɗaukar su ne saga'ir misali wata mata ta wuce kawo ga ka kalle ta to me haddinta na farko babu tsino akan wannan babu kaza babu kaza haka to wannan sai malami wali sai kallon shi a matsayin sagair ina fata kun fahimci wannan abu to shi ne malaka ce to waɗannan kabirori manyan zunubai yana ga cin abin da ake in ka nisance su sai Allah madaukakin sarki wannan kananan sai mene sai ya kwashe maka su to daga lokacin da aka zo babu wannan kananan laifukan kuma sai ga an jiwo manyan kananan manyan laifukan kuma ana sassabe maka su Allah na sauƙaƙe maka hanyar tuba sai ka tuba Allah ya shi wannan tuba naka din ana samun fahimta akwai littafi da malam albani ya fara karantawa da makaranta ta mu na kitabul kaba'ir na al-imamu zahabi wanda gaskiya musulmi suna buƙatar jin wannan karatu din in jajin an kasa ya kai wajen 40 ko lalle an kasa kasai da yawa wanda kuma shi kanshi littafin yana buƙatar gaskiya a samu a ci gaba da karantawa saboda kaba'irin suna yawa suna kuma canza salo a ci gaba karantar da mutane wannan lamarin Allah samu dace don haka zunubin da ake karkarewa shi ne saga'ir kamar da malamai suka faɗa bari mu ji daga al'imamu ibn rajab alhambali ba shi a cikin naku yake cewa kala ibn rajab alhambali ibn rajab alhambali yake cewa hadal hadith kun ga wannan hadisi mimma yadullu ala annal murada biddarani yana daga cin abin da ke nuni cewa abin da ake fi da addaran a cikin hadisin as-sagha'ir sune kananan zunubai allati tusibul insana fi kasabihi wanda suke samun dan adam a cikin rayuwar shi neman neman sa wa ma'ashi da rayuwa wa mukhalaqatihi lin nasi da mu'amalar shi da mutane al mukhalatul mubaha wato mu'amala da ke ta halas wannan ke da sai malai cewa qal qurtubi in qurtubi yake cewa zahirul hadis wannan hadisi zahirin sa anna salawatul khams tastaqillu bi takfir jami'i dhunubi cewa zahirinsa salloli guda biyar suna cin gashin kansu wajen kankare dukkan zunubai ka ba iriha wasa ga iriha manya da ƙanana walaisal amurka zalika imamun ƙorɗubi sai ce amma haka ba abin ba haka yake ba listiradihi fil hadisil mutaqaddim saboda sharɗanta shi a cikin sharɗin da ya zo a cikin hadisi ne gabata na mene istinabal kaba'ir da cewa an sharɗanta sai in mutum ya nisanci manyan zunubai fadalla zalika ala annal mukaffara bis salawati hiya jami'in sagair sai wani ne cewa kenan ashe abinda ake kankarewa da zinub da sallah sune kananan zinubai insha Allah wa qad taqaddama alqawlu fi zalika fi kitab iman malace bayani ya bayani ya gabata dalla dalla akan kacin kitab imani kala inta kalamun qurdubi wannan shine karshen maganar imamu qurdubi mai sharhin muslim kenan akwai qurdubi mai tafsiri akwai qurdubi kuma mai kenan mai sharhin hadisi qala al-jami' fallahu anhu malan Allah ji kanjira ma yake cewa hada allazi qalahu al-qurtubi rahimahullahu ta'ala hasanun jiddan wannan abin da imamu qurtubi ya faɗa wato abu ne mai kyau kwarai da gaske wa hasiluhu dunkule maganar annal mutlaqa huna yanbaghi an yuhmala ala ma sabaqa min al-ahadisi min qawlihi cewa wannan mutlaqi da yazo din ya gamata a yi aiki da shi ƙarƙashin abin da gabata na hadisai da suka zo wanda suke annabi ke cewa as-salawatul khamsu wal juma'atu ila al-juma'a salloli guda biyar da juma'a zuwa juma'a wa ramadana ila ramadana da ramadan zuwa ramadan mukaffiratin suna kankare zunubai ma bainahunna na abin da ke tsakanin su idajtunibatil kaba'ir amma da sharɗin in an nisanci manyan zunubai fa takbirus salawatul khams mutlaq huna to kaga kakkare zunubai da zo kai sake a cikin wannan hadisi da muke bayani akan sa yuhmalu ala hadal muqayyid sai a dauke shi akan wannan muqayyid din fa tabassar wallahu alam malice ka lura Allah ne mafi sanin abin da yake nan daidai ya ci gaba cewa qalbin bazizara fi shar ahkam yatawajjahu ala hadal hadis al ishkalu yasubutu zuwa nan dai malai ya gama karatu cewa lalle ilallan wannan hadisi da tattauna shi ne gasken magana zirban da ake kankarewa su ne wa'annan saga'ir ba manya ɗin ba abin san ɗan bayani an wajen shi ne saboda kada wani ya ji wannan gara ɓasa aƙidar murji'anci ta je ta shige shi mutum ya zo ya tallafta laifi ce ana yi sallah tunda mun ga haka ta faru da wasu cikin sufaye sai mutum ya ce wai shi yanzu shi yanzu yana bin allah ba shi ne ba ka ji mawarbin da bin Allah bashi ka san su baya kai karfin halifa mala wallahi suna da karfin hali mala kai magana da zaka je maka nauyi ka kasa motsi ma ana yin ta sai ga su sun ta lafiya dauka mala ana rarayan lafa anhu ina fatan fahimta yaushe zaka ce wai dan ka istighfari dari wai kai to yanzu ba ma wai aljanna ba kai bashi kake bin Allah kayanka ne ai sai in ka mallaki abu kake biyo bashi ko ba haka ba to ka mallaka ba tukuna balantana ma ka biyo bashi amma watan da ai an ce idan ka ce astaghfirullah Allah zai yafe maka zurbanka to shi ya ce daya kaga na daya ya fa zurban kenan ya biyo nawa kenan 99 ina fata an fahimta ku ji rudani ko malam dan haka sai ka same su irin waɗannan sufayen ba sa yin sallah gaba daya ba sa yin sallah kuma suna da itikadin cewa su aljanna ma first class ne sai sun jajjawo waɗansu ma a ciki ina fatan fanci wani abu don haka sukan halastar da in ka suka kana sallar ma sukan ce sun yafe maka kai eh je ka an yafe maka sallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ana ka to bara mala wai kuma mutum ce ai shehi ya yafe mun a to kai wani irin hankali gare ka duk an da ke kwace inna lillahi yaghfiru wa man yaghfiru dhunuba illa allah ba mai gafarta zunubi sai Allah madaukakin sarki wani kato kawai yana kashi yana cin abinci inda za a matsa tsule shi kasa kashi zufa zai ta yi wai zo shi ya gafarta maka wai shi ai shi ya gafarta mu ina ba daga mutum ya daina sallah din wannan murji'anci ne a cikin wani abu kuma kuskure fahimtar nassoshin alwa'at ne ina fatan fahimta kuskure nassoshi ne da fasa fasar da ba shi suke nufi a ciki ba dan ma'azu haka ce ya ce ko sallaka kafi musaƙamƙin sallah kafi wane ne sallah kafi alhudu da sallah ya ce wallahi in kari lahirar ma aljanna ba za ka shiga ba sai sun ga dama ko sai sun ga dama ka shiga aljanna kuma in dai kana tare da su ko ba ka so sai ka je aljanna ya ce ai allah ba zai hukuncin ba sai da su kai wa'annan maganu karsa yadda ake mutum daure iya wannan maganu din kuma a rediyo a ɗauka a yada kuma ka samu ce tabbatar maka wai shi ina fada tabbas akan haka da haka saboda kallon nasoshi na alwa'ad sai aqida ta murji'anci ta sadada ta shiga cikin wasu mutane aqida murji'anci ta fada kan suwa ne kenan wayannan sufaye da jahamawa su ma jahamawa a babin asmatu sifat suna da wannan aqida sana kuma a wannan babin amal wadwa idan ka dauko murji'anci suka ara suka zuba a ciki shi sa kallon dukkan wani malami shi na ɗariƙa za ga yana jin sauƙin zunubi a nan ƙasa ne aka samu shehi ba aka samu shehi muridin shi ya ci kuɗin mutane aka yi ta mummuzu bai biya kuɗin ba shi ne wasu aka je aka same shi aka je sun hojen shi shi mai kuɗi ya ce shi gaskiya ba zai yafa kuɗin shi ba aka yi aka yafe shi shi dai ba zai sai dan ni Allah isa shehi sai ce ita babu komai kai Allah ya san babu komai ya ce to Allah sai ce to Allah ma albarka babu komai tashi in an je za a biya ka to wannan bai kama da kafare ba afar ayatul ladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan walada ba irin abin da kafare suka ce ba kenan umayya ne ku ke cewa in an je lahiran ma dukiya za a bamu da yaya yadda ka gama a duniya haka lahiran ma take to murji an cire shigo ta bangaren mutane ta wannan babi din don haka abinda muke cewa shine waɗannan nasoshi suna nan intact da suke amma ba lati suke ba ruwa mutum musulmi je iskanci ba ya ce ai na ya sallah sai dai zaka sa kwaɗayi da fatan wannan alkhairi annabi ya faɗa domin duka ka'idar duk aikin da kake san Allah ya ansa ne ma tukuna to waya ga ma ya ansa ko bai ansa ma tukuna shi ne sai in Allah ya ansa cikin sannan ma za a cika wani abu sannan wa ya ga maka za ka ƙarasa a haka ina fatan fahimta don haka lalle mu kula cewa waɗannan nasoci suna nan akan wannan babi cewa akwai wannan falala in kana zuwa sallah ana kankare ma zunubi tafiya tana kankare ma ana daga zunubi ana gaban nan muna fatan haka kuma muna kwaɗayin haka amma wannan ba zai sa komai ne ba mu ce to shikenan bari mu je mu sharholiya in mun gama kuma sai mu isi gifari ko kuma ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta shikenan aurware wannan duk murji'anci ne shigo cikin al'umma musulmi yau na fatan fahimta sannan kuma ba za mu dauki aqida ta khawarijawa ba da mu'tazilawa wajen zakewa su kuma kan mene dalilai na narkon azaba da annabi ce za a yi ina fatan an fahimci wannan abu Allah samu dace to wannan hadisi in kullu yana kantar da mu ne akwai fa'idoji da ke kantar da mu ga sunan na farko malam ce annafi bayanu fadlillahi ta'ala al'azim ala hadhihi al'umma al-marhuma hadisi na kan tabin falala Allah madaukakin sarki mai girma akan wannan al'umma wanda ke abar tausayi haythu yakfiru an hal khataya bis salawati ta da Allah ke kankare masu laifuka kanana da salloli wahi amalun sahala hayyina ga su ayyukan kuma sauki kullum ala kulli mu'minin muwaffaq ga dukkan mutum da ke mu'mini ne wanda aka datar wa inna ma takunu kabiratan ala du'afa'il imani laifuka karna suna zama su girma ne akan masu raunin imani kawai ina fata an fahimci wannan abu na gama lake cewa a cikin wannan hadisi din baicin wancan bayan falalar shine akwai bayani kuma darbul masal fi ta'limi biga misali a wajen karantarwa ziyaratan fil idah dan ƙarin bayani ir fi tashbihul ma'qul bil shay'il mahsus da wajen buga misali na hankali da abin da kake iya tabawa dan ya ce ya kuke gani ga wani nan ka dauka ka suranta shi kulli sai ka kasa bai zaka da ta a ciki ba gani ba kai da zaka yi to haka ka yadda kuma cewa sallar suna kankare zunubi din ina fatan fahimta shine buga misali in kana ka daga cikin kwarewa malami idan yana cikin karatu ringa buga misalai na ga malai ce hirsu annabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'lim ummati yana nama kwadayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanta da al'ummarsa wa shiddatu ra'fati bihim da kuma tsanin tausayin sa gare su kama qala Allah ta'ala kaman da ma Allah ya faɗa game da shi harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim manzon Allah mai kwadayi ne a gare mu akan dukkan alkhairi sannan kuma mai tausayi mai rahma akan mu'mine ina fatan fanci wannan abin Allah samu dace mu koma saba imam bukhari imam muslim ce haddathana abubakar bin abi shayba wa abu quraib qala haddathana abu muawiya an al-amash an abi sufyana an jabir wa huwa ibn abdullah qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama mathalu as-salawat al-khamsi kamathali naharin jarin gamrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin قال قال الحسن وما يبقي ذلك من الدرني مالك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مالك أبو بكر بن أبو شيبة بام حديثي وأبو كريب بن مالك أبو كريب قال سبي سكتي حدثنا أبو معاوية مالك مالك أبو معاوية بام حديثي عن الأعمش الإمام عمش عن أبي سفيان أبي سفيان عن جابر بن عبد عن جابر جابر وهو ابن عبد الله شين عبد الله قال ce قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم منزل الله tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace mathalus salawatil khamsi misalin salloli guda biyar ka mathalin nahrin jarin gamrin kamar wata korama ce mai gudana wadda ko mai yawa algamr asa fata shine mene ruwa mai yawa almaul kathir an fahimta jarin ko mai yawa ko gurka tashbih da manzo Allah ruwa ne ga nan mai yawa ko mai gudu a ƙasa ma'ana in an yi dattin ba wai zai zauna bane kaga ruwa a zaune ke waje ɗauku duddufi ne dattin da ka zanga taruwa yana taruwa ta yadda ka ɗebo da za ka zuba a cikin ko a to wannan gudana yake an fahimci abin na har jarin gamle kamar korama ce wadda ke mai yawa mai yawan ruwa ko mai gudu an fahimta ko Allah samu dace ala babi ahadikum a kofar gidan ɗanku yaktasir minhu kullu min khamsa marratin kullun yana wanka so biyar daga cikin wannan ruwa din qala sai yake cewa qala al-hasan al-hasan sai yake cewa malamin shiri ce zahiri dai al-hasan basari ne amma dai bai samu wanda bai ne wannan hasan din bai wannan hasan dan jikan manzon Allah ne ko ko ne amma zahir garin ka ji wani maganu wato al-hasan basari ne sai ce ma yubi zalika min darni to wannan irin wanka da mutum zai ta kullun kullun me zai rage na da take nan a cikin sa ina fatan fahimta wannan abin Allah samu dace malati wa haddathana abubakar bin abi shayba wa zahar bin harb qala haddathana yazid bin haruna qala akhbarana muhammad bin mutarrif an zaid bin aslama an ata bin sari an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama man gada ila al masjid aw raha a'adda Allah lahu fil jannati nuzula kullama gada aw raha imam muslim yace haddathana abubakar bin abi shayba malam abubakar dan abu shayba ba mu hadisi wa zuhair bin harbin da malam zuhair dan harbin qala su bi suka ce حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون يا بام حديثي قال أخبرنا محمد بن مطرف محمد بن مطرف يا بام حديثي عن زيد بن أسلم رجزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة الله قال ما سيردا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيكم يا سامو دقى منزان الله إرادة أمين الله سبت أغريشي annabi ya ce man gada ilal masjidi duk wanda ya tafi zuwa masallaci auraha ko ya dawo daga masallaci din domin kalmar gada da rawaha algudu da rawah suna ɗaukar ma'ana guda biyu asalinsu an sanya su ne don tafiya da sanyin safe tafiya duk da kai da safe tun daga asuba fito alfijir har kafin zawali ana ce da shi mene algudu ina fatan fahimta arrawah kuma tun daga rana da ta zawali har yamma har dare da ana ce da shi mene arrawah kuma ci abun to amma kuma daga ba malamai sun ga amfani da algudu wa rawaha zuwa ga mene alzihab wal maji zuwa da dahawa ina fatan fahimta an kace gada fulanin waraha fulanin ya ji ya dawo ra'aitu yagdu wa yaruh naga yana yana kai komo misali yawa kuma ci abun da haka shi wannan hadis zai dauki ma'anin guda biyu ko ne kace man gada ilal masjidi auraha don da yaje masallaci ko yaje ko ya dawo ko ko mene man gada ilal masjidi don da yaje masallaci da sanyin safe sammakon zuwa kamar sallar asuba kenan auraha ko ya sammakon zuwan sallah azhar la'asar magariba isha to duk sanda yayi wannan sammakon yayi wannan tafiya din a addallahu lahu fil jannati nuzulan Allah zai tattala masa kabaki a gidan aljanna nuzulan ko nuzlan duk ma'anar shi daya shine kabaki abinda baka san kabaki ba na kana ka kada kafa kana miko ido ina fatan fahimta eh ba sani ba eh a shi wancan aka na zaka sani shi wancan dai to abinda ake shine kayan abinci duk abinda ake shiryawa bako na musamman shi ake cewa nuzula zaka yi babban bako zai zo zaka samu katifa zaka samu menene za a samu abin nan abinci a yanka kaza watakila ko kai baka cin baka ci kaza ba dai dole ka dan tattala ko ba haka ba da dan fruit haka to duk sanda mutum yayi masallaci ya je da wuri to Allah zai tattala mai waɗannan wannan nuzulan din ina fatan fahimta ku duba da Allah madaukakin sarki ya siffanta mutum da ke zuwa masallaci da mene azzair kun gani yanzu manzon Allah ya siffanta mu da muke zuwa sallah ne kaman wasu manyan baki ne na Allah madaukakin sarki jama'a ku duba da Allah yake girmama mu jama'a ina fatan fahimta ha Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka sa mu cika da imani duk abin da Allah ya kamata ya mutadaye mana ina fatan fahimta rahama wannan sifata ta ar-rahman ar-rahim din nan tana tabbata amma in ka tsaka nazarin abubuwa din da kyau duk wanda abu da ya probe ya kamata a provide an mana an mana idanu an mana kafafuwa an mana hankali an mana komai sannan ga yanayi da yawa da Allah ba mai ba mu sanyi ba mu zafi ya kawo kaza da kaza gashi Allah ya sauƙaƙe da tocin lafata komai Allah ya sauƙaƙe ina fatan fahimta kuma ya ce to waɗannan ayyuka da za ka yi kanka kake wa amma ne maka tattalin kaza da kaza da kaza da kaza ba wani abu zai kuma wajen Allah madaukakin sarki duk abin da muke na ibada da sallah da kaza kaza kanmu zai dawo ko ku ga me zai amfani da Allah madaukakin sarki hmm ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum ina fatan fahimta ba wani abu zai amfanar da Allah kamar da hadisi ya tabbata yake annabi yake cewa la anna awwalakum wa akhirakum kaza kaza kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum yace mene ma za da zalika fi mulki shay'an dukkan mu da zamu zama irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atqa rajulin kenan fil alam wannan ba zai kara mulkin Allah da komai ba ba wani abu zai kara Allah da shi amma mu ne abin zai amfana ina fatan fahimta ku ji inda annabi ke cewa a addallahu lahum nuzulan kullama gada auraha Allah zai tattala maka kabaki kayan shirin bako tarba na bako duk sanda kaje masallaci ko sono kaje to Allah zai maka wannan shiri ya baka wannan abin sai dai matsalar wannan yana buƙatar imani ne kun fahimta yana buƙatar imani shi sa kullum mukan ce mukan jawo da mutane su dawo irin tunanin salaf su salafus salih sabon annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansu ɗalibansu suna girma dukkan abin da manzon Allah faɗa suna amsar shi da gaske ne wannan lamari din amma daga bayan aka samu tunabita suke kallon ai a hankali kaza a hankali kaza kuma mahaukacin hankali gare su ina fatan fahimci wannan abu ba wani abu da annabi ya faɗa ko manzo Allah ya faɗa ba haka bane sai dai kai hankali kai gasa ganewa amma with time za ga ma abin ya zo kai da kanka zaka tabbatar da shi don haka Allah madaukakin sarki ya mutunta mu jama'a to mu mutunta kanmu mu yi wa Allah madaukakin sarki da'a mu kuma samu bishara da farin ciki da alkhairi da ya shirya mana a ranar alkiyama na fatan fahimta wanda rayuwa da muke kallo ga ta nan tamfurarin rayuwa ma malam kana tafiya kawai a harbo bindiga ma baka sani ba ta zo ta fi ko ta mota ba ta fita duk abin titina da ramuka ina fatan kun fahimci wannan abu to ku duba inda manzon Allah ya siffanta shi a addallahu lahu ko man gada ila majid auraha addallahu lahu fil jannati nuzula sai Allah ya tattala maka wani masauki wani kabaki a cikin aljanna duk sanda kaje to wa san iyakar abin da zamu muke tara kira alkiyama Allah ka sa mu je mu tadda nuzul da Allah ka tara mana cikin aljanna kullama gada auraha Allah kuma zai haka ne duk sanda kai sammakon zuwa da asuba din ko kuma da rana a ko kuma da rana ko kuma ka je ka dawo duk sanda kai dai Allah ba zai gaji ba zai baka wannan alkhairi ta talamaka Allah ka ba mu jama'an fanci wannan abun ko Allah samu dace malai ce wannan shine karshen wannan babi babu fadl julusi fil musalla ba'da salati subhi wa fadl masajid malai ce babu fadl julusi ba'da musalla ba'da salati subhi ba mu zai mana bayanin falalar zama fil musalla a inda mutum ya salla shine al musallahu inda ka zauna kai salla to ka zauna a nan ba a da salatu subhi bayan sallar asuba wa fadlil masaji sannan bayan zai mana bayanin falalar masallatai kun fahimta abu biyu zai mana bayani kenan malam ce qala haddathana ahmad bin abdullah bin yunusa qala haddathana zuhairun qala haddathana simakun wa hawwala sanad qala haddathana ibn haya wal lafdh lahu qala akhbarana abu khaythama an simak bin harb qala qultu li jabi bin samura akunta tujalisu rasulallahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama qala na'am kathiran كان لا يقوم من من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم wannan malaci haddathana ahmad ibn abdullah bin yunus ahmad abdullah da yunus ya bamu hadisi qala haddathana zuhairun zuhair ya bamu hadisi qala haddathana simak yace simak ya bamu hadisi wa hawwala sanad muslim ya koma wata makanta ce haddathana habin haya malan yahya dan yahya bamu hadisi wal lafzu lahu na lafzun nasa ne qala ce akhbarana abu khaythama abu khaythama ya bamu hadisi an simak bin harbin daga simak dan harb qala ce qultu li jabir bin samura na ce wa wani sahabi manzon Allah mai suna jabir dan samura akunta tujalisu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kai dinnan da kanka ka kasance kana zama da manzon Allah sallallahu alaihi wa wannan wace irin falala ce kenan qala na'am yace kwarai kuwa kasiran sosai ma na ka zauna ga manzon Allah ni man zauna kusa da shi ka wannan mutane su more mala ta yaya zaka ka kamo sabon manzon Allah in duk sallar da ka yi da abin da aka yi sanda ake saukar da Qur'ani sanda ake saukar da Qur'ani da hadisin kai dai baka nan sai dai abin da suka baka labari ina fata fahimta su ko suna nan mala'ika ji suna zaune a wajen mala'ika zai zo sai dai su ga manzon Allah kai na jiki kawai yanayi ya canza sun san wahayi ake ana gama ya ce to aje a kira wani a kira na masu rubutun wahayi zo ku rubuta ga aya kaza ku sata a waje kaza ku sata a waje kaza wai zai samu wannan falalas su ne za a daga takobi za a sare manzan Allah su miƙa hannun asari na za ka samu wannan falalas ina fatan fahimta su ne annabi aure 'ya'yansu kuma suka auri nashi su ne annabi zai ce Allahu akbar ya kabbara harama su kuma su ce Allah kuma su mamu ne ya ce wala dalin su ce amin su ne in bai shi lafiya annabi je gaishe su su ne kaza ba yadda za ka iya kamo sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ballantana ka fi su da haka bayar da ka in kaga mutum na aibata sabon manzon Allah wannan alama matsiyaci ne duniya da kiyama alama matsiyaci duniya da kiyama kai jama'a ko a duniya fa idan ka ji mutum a Najeriya yana zagin Sardauna yana zagin Tafawa Balewa ina fatan fahimta irin su Amin zaka ce matsiyaci ne ko ka mutumin kirki ne wannan mutum banza ne ka zagi Sardauna ka zagi Tafawa Balewa to kai in banda su ina kake ma labarin ka kenan ina fatan fahimta to haka sabon nan suke da wannan kima dukkansu gaba da kuma jama'a kamar da ibn hazm yake cewa mutanen da Allah ya ce ya yarda da su to me me rage namu ba yarda din ba zai a ce mun fa Allah sanin waɗanda ya kamata ya da su ne kun fahimta zai mun ce mu fa sanin Allah wato mutanen kirki ai ba zai yi ba amma Allah ya kalle su da kanshi ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar da kan shi faɗo wannan abu in ma ba gane bai zo kira su rasu wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina dan kasanto su waye as-sabiquna al-awwaluna suna nan a tarihi mun san su su ne irin su Abubakar irin su Umar Usmanu Aliyu irin su wayannan su Abu Ubaida Sa'id bin Zaid da su Bilal ibn Abi Rabaha Abu Huzaifa da su duk gasu nan sanannu ne ba wasu jahilai ba a san su bane kuma Allah ya ba su suna gasar asabiquna alawwaluna min almuhajirina kai kuma ka zo wayannan Allah da ya ba su kai kuma ka zage su min sai aka ce wal ansar da su ma ansarawa din an san su aus ne khazraj kuma an san su sai aka ce wal ladina tabau sai wanda suka biyo su da kyautatawa bi ihsan wanda suka musulunta bayan fatahu maka bayan sulhu biya kenan da sauransu in su biske ta ko kuma waɗanda suka aka ce wanda suka zo bayan irin kamar tabi'ai da mu har yanzu kenan radiyallahu anhu warḍan su Allah ya da su amma wanda za su bi bayan sai sun yi aikin da Allah ya da su tukuna ina ba sai sun kyautata tukuna sannan Allah ya da su Allah ba su aljanna la yasawi kuma an faqa qabla min qal fatih wa qatala ulaika azam darajatan wato gainin qur'ani duk inka da bankada za ka kawai falalar sahabon nan Allah ke faɗa yau kuma a wayi gari wani shi bai da aiki ne bai da ajanda sai ɓata waɗannan sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai kuma yana neman aljanna a wani abin gaskiya tarjun da jata ne walam taslik masalikahu inna safinata la tajri alal yabisi kana son ka kai kana so ka tsira da ruwan teku amma baka kama hanya ba sai ka ɗau teku sai ka gina jirgin ruwa sai ka aje akan titi waye kai ka matsayar da zaka je to ai jirgin bai tafi akan titi ina fata an fahimci wannan abu Allah shi kyauta da haka wannan sahabi shi kanshi tabi yana ganin wai ni yanzu kai din nan ni kai ka ga manzo Allah ka zauna da shi ce na'am bari mu baka labari kana la yaqumu musallahu annabi ya kasance baya tashi daga inda ya salla alladhi yusalli fihi suba inda ya salla asuba aw gadati ko asuba ma da duk sunanta ne salatu subhi ko salatu gadati hatta taqul ash-shamsu har sai rana ta bullo ta dago ta fito fa idza dalati shamsu idan rana ta bullo kama sai annabi miƙe wa kanu ma'ana kama sai tashi sallah kamar da mu zo mu sauran hadisan insha Allah ta'ala ba wai tashi yake tafi ba dan za ga wasu suna wannan kuskuren a masallaci sai mutum zauna wajen azkar yana ta yana ta sai ga har gab da rana bai wuce sauran minti biyar ta fito ba sai ga tashi ya karkada kan shi ya tafi ko rashin sannin wannan hadisan ne wallahi alamu ina fatan fahimta ai da ka zauna ka zaka wajen bakwai ta kusa sai ka hakura minti goma sha biyar ta fito tana ɗagawa kamar za mu zo shi ne sai ka take na fula za mu ji falalar haka ɗin ko mu ci abu allah samu dace sai yake cewa to wa kanu ya tahaddathuna su sabai sun kasance a wannan lokacin sukan fira a masallaci fa ya'khuduna fi amril jahiliya sai su dau al'amarin jahiliya suna tattaunawa a ciki ma'ana ma qabla al-islami kenan fa yadhakuna hasin ga kalketa dariya wa yatabassam shi kuma zan Allah sai dai murmushi yana jin su suna fira suna ba labari kai a jahiliya kai Allah tsira burfam asiri haffa na tsayariya ta zan binne fa Allah ya tsira da kai wannan mun gode Allah kai to kai da ka binne ta kenan da yanzu ka rasa zirki ha ha an taba haka misali shi kuma zan Allah sai dai kalle sai murmushi kawai ina fatan fahimci wannan abin Allah samu dace bari mu kasa hadisin sai mu zo mu kalle shi gaba ɗin Allah da مالك وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن بشير عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا مالك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة أبا محديثي وحدثنا وكيتي وكي أبا محديثي عن سفيان دغ سفيان قال أبو بكر أبو بكر كيتي وحدثنا محمد بن بشير محمد بن بشير أبا محديثي عن زكريا دغ مالا زكريا شي كما يتي كلاهما دكان سو عن سماك دغ سماك عن جابر بن سمرة دغ جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم للي منزل الله تعالى من الله ثبت غريشي كان إذا sallal fajara ya kasance dai sallar asuba jalasa fi musallahu sai zauna inda yi salla hatta tadul ash-shamsu hasanan har sai rana ta fito daga daga gabas hasanan wato fitowa da ke ya riga ya bayyana fitowa mai kyau wanda ba ana shakku ba tukuna ina fatan fahimci wannan abun malin cewa haddasana qutaybatu wa bakar bin abi shayba qala haddasana abul ahwas wa qala hawala sanad wa haddatha bil musanna wa ibn bashar qala haddasana muhammad bin ja'far qala haddasana shuba kilahuma an simakin bi hadha al isnadi wa lam yaqula hasanan malin ce haddasa qutaybatu malin qutayba ba mu hadisi wa bakar ibn abi shayda bakar ibn abi shayba qala su bi suka ce haddasana al-ahwas yace malin ahwas ya ba mu hadisi sunan shi as-sallam ibn sulaym ko abul ahwas sunan shi as-sallam ibn sulaym qala yace wa hawwala sanad muslim ya sake kuma wata makanta yace haddasa ibn musanna malam muhammad dan musanna ba mu hadisi wa ibn bashar da muhammad dan bashar qala suka dubi suka ce haddathana muhammad bin ja'far muhammad dan ja'far ya ba mu hadisi haddathana shuba ce shuba ba su hadisi kilahuma dukkan su biyun an simakin daga simak bi hadal isnadi da wannan isnadi na abu na zabi dan samura yace wallam ya kula su biyun duka ba su hasadan ba babu karin wannan hasana a cikin nasu din jama'a fata an fahimci wannan abun Allah ya samu dace wannan shine karshen hadisin sai dai shi ma kamar da muka ji akwai sauran daya a ina kuma harun bi yazid al-aili to to ya shiga da cikin wancan babu ne kamar da ce muku kusan malam muslim ba shi babukan da kanshi ba ya zama hadisan ne malamai suke daga baya malam cewa haddasana harun bin ma'ruf wa ishaq bin musa al-ansari qala haddasana anas bin iyad qala haddathani ibn abi dhu'ab dhubab fi riwayati harun fi riwayati haruna wa fi hadith al-ansari haddathani al-harith an abraman bin mihrana maula abi musa maula abi huraira an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها in kula wannan hadisi ya ɗauki wani shef saɓanin babin da aka tawa ko ba haka ba da haka a nan nuskar da ke shi wannan hadisi na wani babi ne daban bar ku ji babin shi ne babu bayanin ayyubi kai a habu ilallahi babu zai bayanin waɗanda wurare da suka fi soyuwa zuwa allah maɗaukakin sarki da haka za mu kyale shi sai mun ji wancan hadisi ɗin sai mu karanta insha Allah ta'ala amma daga nan za mu kanto su fa'idoji na wannan hadisi na Jabir dan Samura kamar da muka ji insha Allah ta'ala Allah samu dace daga cikin malin sai ke cewa akwai fa'ida malin ta biye cewa min hafa bayanu fadli ma ba'ada salatu subhi min lokaci wannan babin yana hadisi na kanta da mu abin da yake da falala na lokacin bayan sallah asuba ma'ana lokaci ne mai falala حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بذكر الله تعالى تيد منزان الله kasance yana kebata lokacin da ambatan Allah madaukakin sarki ba wai in ya zauna shiru kawai ke ba zai zikiri ne karatun qur'ani ne tasbihi ne tahlil takbiri ne abinda manzon Allah yake kenan yana cewa wannan lokaci yana da tashi falala din an fanci wani abun ko to bil munasaba ana wajen ko bai nuna cewa bai halarsa mutum ya je bacci bayan sallar asuba ba akwai hadisi suka zo da ifai game da hani akan sallah bayan yin bacci bayan sallah asuba da kuma su ganin cewa suna hana arziki da sauransu a magana hadisai ba su tabbata ba almabin qayyim cikin littafin adibbin nabawi ya tattauna matsalolin a cikin da hadisan da sauransu insha Allah ta'ala mutum duba zai gani cewa ba su tabbata wani maganu din sai dai maganin masu hikima ne ke cewa lallai yin haka din yana ga cin abin da ke jawo mutane mewa a zahirce sanda saboda sun kalli cewa annabi ya yaba ya yi addu'a ga mutane da ke fita sammako duk abin da su idan makaranta za ka ringa zuwa ana so ka ringa zuwa a wurwuri idan kasuwa za ka je ka ringa zuwa da wuri idan wani aiki za ka je ana so dai annabi ya ce burikal ummati fi bukuriha an sa albarka ga ummata cikin sammakonsu to duk abin da ana so ka yi sammako ba sai ka zo latti ba ina fatan fahimta me ya wanda sai malaka kallato kenan wanda yake dan kasuwa ya kwanta bai fita kasuwa ba sai karfe tara, sai karfe goma, ko menene kaza da kaza me wani ja mashi rashin albarka a cikin kasuwa kuma tana amma ba hadisi ne ce wato zai talauci ba kuma waƙi ya kare ta wannan abu daga wasu na suna kaje kano gani sai ga wani alhaji malam sai karfe ɗaya yake fitowa wani sai karfe amma multibaloniya ne ina fatan fahimci wannan abu yawa akwai wannan nan kullun samakon yake amma wannan yana bashi ya fi shi arziki to kaga abu ba haka yake ba kenan sai dai kuma waccan falala da annabi ya faɗa ta samako tana nan akanta kuma idan ka jaraba za ka gani ina fatan fahimci haka don haka yan uwa musulmi kamar da muke ganin takaice a universities da tashirin institution zaka je ka samu duk yan musulmi in aka je makaranta sai ga mu alacca ko in ka ga mutane a zaka duk musulmi ne Hausawa ne amma a teburin gaban lecturer duk suwa kake gani sai ga kabilan nan a kabi arnan nan su ne a gaba su Cecilia ne su Ingozi su Cinyere ina fatan fahimta amma Ahmad da Ibrahim da Zainabu bandu suna ba da tsaye wani ba daidai ba ne aka yi assignment kullum mu ne sai an zo za ba ɗan ba nan kwafe aka kwafe haka kuma kula haka a jami'o ba haka ake yi ba su ko su cinye ne su wane sun je sun yi nasu mai kyau sun kawo na fatan fahimta ya kamata mu gyara duk abin suka ce idan kun tafi amri fa kun fi idan kana abu ka yi da gaske kawai kakka tsaya wani abu kawai annabi cewa ke cewa kai ihris ala ma yanfa'uka kai kwaɗayin abin da ka wasa in billah ka nemi taimakon Allah wala ta ajas kaka tsakana na wani wacin wannan lamura din Allah samu dace don haka wannan hadisi yana karanta don falalar wannan lokaci amma ba ya hana in bacci bane in kana bukata an bince wani abun ko mai wa ka ci dare kana wani research ko ka yi bacci ka ci dare kana wasu abubuwa yanzu bacci ya rinja ka kuma zaka je office karfe 9 ko karfe 10 ko na baka misali in ka je can bacci zaka ce sai ka kwanta kai baccinka Allah samu dace wa min ha daga cikin fa'idodin wannan hadisi bai da ma kana alai nabi san mimu karimul akhlaq akwai bayanin abinda manzon Allah yin akan shi ne kyawawan halaye kullun sau da a karatu muna yi sai ka ji a jan ku ana bayanin makarimul akhlaq makarimul akhlaq wato kyawawan halaye masu daraja awwa da mun shaga muku masu muhimmanci daga cikin falalarsu shine annabi ya ce an aiko shi ne don ya cika kyawawan halaye annabi ya zo duniya ta da ta empty ne ba ta da kyawun ɗabi'u akwai kyawun ɗabi'u kowace al'umma suna kyawun ɗabi'unsu in ka je ka samu iyamurai akwai kyawun ɗabi'u da suke gina a kansu idan ka je ka samu yarba suna da shi in ka samu katafa suna shi in ka je india za ka samu haka in ka je philippines akwai wani abuwa to maza allah ba ya zo da dirus abin da kuke ba me zai yi zai conflicting abin da ba ku da shi ne abin da kuka ɗauka kyakkyawan ɗabi'a mara kyau kuma sai rusa wannan abin amma ya zo ya cika kyakkyawan ɗabi'a ne sai annabi ya faɗa yi amfani da inna ma bu'ithtu kamar ka ce adatul hasar kamar saƙon manzan Allah ya taƙaita ne akan mene complete na kyakkyawan ɗabi'a ina fatan fahimci wani abu sannan kuma annabi ka kuma ta ya faɗa cewa mutum da ke kyakkyawan ɗabi'a yana samun darajar mutum da ke kwana sallah kwana karatu a sa'im qa'im mai azumi mai sallah da dare ta kaza kaza kai da kyakkyawan ɗabi'a sai ka samu wannan abu mun sha misali ke kaɗa biya gaskiya amana sadar da zamanci mutunta iyaye san darajar na gaba tsirke amana da sauran zuwa na kyakkyawar ɗabi'a ne ziyarar wanda bai da lafiya kai eh wanda duka suna kyakkyawar ɗabi'a wanda lokaci ba zai ba a ce a tattauna gaba ɗaya ba amma kai ka tambayi kanka in ka tashin abu wannan abun kana so mutane su yi san kana yi ina fatan fahimta sannan kai za ka so a yi maka wannan abin da kai ka yi to ka ringa lissafa zai ka ringa tambayar zuciya ka za ta gaya maka abin da ke daidai da madadai a kan a cikin wannan babi din jama'a na fata an fahimci wannan abin manzon Allah dai shine ko kowa kyakkyawar ɗabi'a da haka ya ku ahlus sunna ya ku yan salafiya ko ta dauke ta dabi'a bakin ciki abin takeici ne a ce wai ahlus sunna yana ƙarya ƙarya musulmi ahlus sunna yi ƙarya yau yayi gobe kuma sake kama shakin wata jibiya sakin wata kai sai kaga akwai tunkarora ƙauluka sai ta kasa daukan wannan abin annabi ya ce ayatul munafiqi mun karanta ko mallaka karanta mana salasu idza kadhaba idza hadasa kazaba idan ya fira sai ya ƙarya in zai fara bara sai ya dan ƙara zuki ta malli haka to abun a takeici ne a ce mutun na ƙarya Aisha Allah ƙara mata ya ce ba wata ɗabi'a da manzon Allah ya kijini irin ƙarya idan ka sake kai ƙarya annabi ya kama ka to ya rufe ka kenan gaba daya dan ka sake kai ƙarya da haka lalle wato ƙarya saka cin wani ɗabi'a ina fata yaudara cin amana saba alkawari duk suna ga cin wani abubuwa din to manzon Allah shi yana kula da wannan abubuwa da kamata sai yace wallinu janibi sannan hadisi na kanta da mene taushin hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda ga sana an gama sallah yana ta zikirin shi shine liman dama already kaga yana fesa din su kenan yana ta sabihi subhanallahi abin nan sai wani ba labarin jahiliya sai ai dariya sai manzon Allah sai roshi haka kurku ina fatan fahimta sai yace haitsu kana jalisu ashabahu wa yastami ila hadithihim wa hikayatihim ta yadda yake zama da sabansa yana jin kuma firarsu da labarai suke kawa Allah ce kanu ya fa'alu na fi jahiliyatihim wanda kasance suna aikata alamun jahiliya wa ya tabassamu minha har kuma ya burmushi to hada misdaqu qaulillahi azza wa jalla wannan yana gazgata faɗin Allah madaukakin sarki wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai manzon Allah kana kan wasu ɗabi'u masu girma alqalam wafi kuma yana gaska faɗin Allah da ke cewa fabi ma rahamatin min Allah lintalau sakamakon rahman Allah maɗaukakin sarki sa kai manzo Allah ka zo mene mai taushi gare su al'aya wannan zuwa ƙarshen wannan aya ɗin kenan insha Allah ta'ala so ana nan lokaci ya ƙure akwai sauran zancen Allah da dole za mu ja birki saboda fa'idar samu shiga mun ce za mu karanta har zuwa za mu tsaya ba lokaci ba zai ishe mu ba abin da muka faɗa daidai Allah ka wa mu lada kurakuran mu laifukan mu Allah ka yafe mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله